العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin alfikul muyassar yi dawa'il kitabi wa sunna. Wanda insha Allah za mu tashi ne a kan babi na goma sha hudu, albabar rabia ashara, babi na goma sha hudu, nan ne ko? Fi salatil kusufi, wanda zai yi magana a kan sallar kusufi, shafewar hasken rana ko wata. Idan sun shafe haskensu ya tafi, to suna ta tanadi wata sallah ta musamman, domin nuna gajiyawa da tsorata da kuma neman agaji daga Allah akan wannan babbar musiba ko kuma babbar aya. Wafihi masailu A ƙarƙashin wannan babi akwai matsaloli da dama. Al-mas'alatul ula, matsala ta farko, ta'riful kusufi wal hikmatu minha. fassara da kuma bayani cewa me ake nufi da kusuf da kuma hikima da take cikin wannan al'amarin faruwar shi kansa kusufin zazzaɓin ranar ko watan ƙarewar hasken nasu aƙalla dai abinda mutane za su iya riska da Allah madaukakin sarki baya yin wani abu komai kankantar sama sai da hikima Allah baya yin abubuwa haka sasakai ba hikima kamar yadda mutanen falsafar jahiliya suke faɗa ko suke rayawa kamar abin da suke cewa Allah ya halitta mutane amma ba wai don hikimar bauta ba wai umartarsu da bauta ya halitta su kawai domin ya sake su haka nan sasakai babu wani abu face su nemi bukatunsu ya biya musu bukata amma maganar cewa zai umarce su ko ya hane su ya ɗora musu wani nauyi na bauta babu shi da wannan babu wannan duk abu komai kankantarsa komai girmansa akwai hikima a cikinsa yawwa inna Allah la yastahi an yadriba masalan masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha Allah baya barin wato buga misali da wata halitta duk kankantarta ko sauro ko wani ƙwaron da bai kai shi ba ko abin da ya fi shi ko abin da ya gaza shi wajen kankanta kowannen su Allah yana buga misali da shi domin ba zai rasa hikimomi da abubuwa na mamaki da ayoyi da ke ciki ba in aka yi nazari. To, kusufi wani babban abu ne, al'amari ne, domin rana da wata manyan halittu ne waɗanda suke a matsayin aya ga mutan duniya. To, ganin cewa wani abu yana riskar su, to an san cewa su ma'ajizai ne ba su cancanci bauta ba, mahalicinsu shi ke sarrafa su. Al-kusufu, kusufi, huwa ni hijabu dawi ahadin nayyarain shine fakuwar hasken ɗayan wa'annan taurari guda biyu masu haske ko annan halittu guda biyu masu haske ash-shamsu wal qamar wato rana da wata bi sababin gairi mu'tad da wani sababi wanda ba a saba da shi ba kuma meye ne sababin dai wani abu ne da ya saba abin da aka saba gani sunan da aka dora su a kai ita ce su dinga bayyana daga mashirik suna bacewa a magrib bidirat wato yau da gobe bisa ƙa'ida don farkon sanda Allah ya sunanta su ya dasa su akan haka a zuwa ranar tashin kiyama alƙur'ani ya ba mu labari cewa za su yi ta wannan aiki har zuwa ranar alkiyama iza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat har zuwa ƙarshe da ire-iren wannan ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama za a haɗa su da rana da wata sai a kora su kamar da ake kora shanun garma a je a ajiye su inda za a ajiye su sun gama aiki rayuwar lahira ba da rana da wata za a yi ba yan aljanna Allah ya musu tanaji na wani haske da ya dace da ita wanda babu zafi babu ƙona babu sanyi ba wanda ya fi dacewa da yanayin wannan har abada Allah ka samu a cikin abotan wal kusufu wal khusufu bi ma'ana wahid idan aka ce kusuf da kafin da khusuf da kha ma'ana su daya shafewar hasken amma waɗansu malamin sun ce akwai bambanci suka ce kusuf shine shafewar sashi sashin ranar ko watar watan ya shafe to shine kusuf bil kaf yawa kasan lokaci sai a yi shi amma ba zai shafe hasken duka ba suka ce wannan shine wato kusuf bil kaf amma khusuf shine gaba ɗayansa hasken ya shafe ya tafi kamar da al-Imam al-Qurafi da wasu malaman suka faɗa wa yuhdisu Allahu azza wa jalla zalika kuma Allah ta'ala yana farar da haka ɗin ya faru ya abuku ta hawifan la'ibadihi domin tsorata bayinsa domin tsorata bayinsa a tayar jiwo ilaihi subhanahu domin su dawo zuwa gare shi mai tsarki da ɗaukaka duk wannan ƙafafa da ƙomaji da ɗaga kai da jiji da kai da mutane bil'adama yake yi ya cika da shi musamman a wannan zamani na la'akari da ci gaban kimiyya da fasaha da abubuwa da yawa yanzu inda za a shafe hasken rana misali gaba ɗaya a hana ta fitowa sati ɗaya a ce za ta ɗan huta a yi sati ɗaya balle ma wata yawa mutane su je su kunna lantarki a nema wa kai mafita ta hanyar haske irin na ƙoƙarin bil adama ta sololi ina za su yi aiki sola sola energy ko aka ake cewa to ina energy ina energy din yake babu ko to abubuwa da yawa za su taso wasu abubuwan ma da ba a yi tsammata akwai su ba kawai sai su bayan a ce ashe wato dama tafiyar ranar ita ta sa abu kaza yake gudana kaza to Allah shi ne sarkin da ya isa yawwa to da Allah zai wato ɗauke a mutane ba su iya wanzuwa a nan cikin ni'ima da jin daɗi ba kuma waɗanda suka mayar da ranar ko watan wani abin bauta don san cewa a'a waɗannan halittu ne su ma bayi ne su ma yawa suna nan ƙarƙashin ƙahariyar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, shi ke tafi da su, bal duk da girman nasu, wato ƙananan halittu ne in an kwatanta su da waɗansu halittun na Allah, ko ba haka ba, sammai misali, ko ba haka ba, misali al'arshi, kursi, aljanna da sauransu. saboda haka don me za a ce rana ko wata sun cancanci bauta bayan gashi su ma sai su makale abubuwansu su dabalbace zama hasken ma da dama shi ne abinda suke gadara da shi suke bayarwa mai su mai shi hasken ya kame ya rike har ma ko suna son a gansu ma wani lokaci ba za a iya ganin nasu ba to kaga ashe ba bayi ba wato ba ubangiji bane bayi ne ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون كما قال صلى الله عليه وسلم كما أبن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله lallai rana da wata waɗansu manyan alamomi ne daga alamomi na kaɗaitakar Allah da yawan saninsa da gwanintarsa da cancantarsa da abauta masa. Kamar na faɗa a baya, in ka duba yadda aikin da rana take yi, da za a tara kimiyyar ɗan adam gabaki ɗaya gabashinsu da duniya da yammacinsu da ko'ina ma to iya fitar da wani abu wanda zai tsaya madadin ta ai ba zai yiwu ba ko yanzu misali garin nan ba kamar garin nan misali ai mawuyaci ne a ce an yi wani globe guda ɗaya na lantarki ko na haske wanda zai haske garin haskaka garin nan gabaki ɗaya kaga mawuyaci ne zai wuya balle a haskaka irin manya-manyan maka makan birane fiye da wannan balle ma manya-manyan birane da ake samu a duniya ko kaje irin su ƙasar sin ko ƙasashen yammatan irin su mexico da sauransu da gasu nan gari da za a gan shi ya isa lardi ya isa wata ƙasar gari ɗaya ne amma jama'a da ke ciki ta fi ma wata ƙasar to duka amma duniyar gaba ke ɗayanta ita kaɗai ce take ratsawa ta haska duniyar kuma cikin wasu ‘yan awanni za ta ratsa ta abin nan, kaga aya ce babba, to, amma kuma Ubangiji shi ke sarrafa ta, saboda haka in ya so ka ta fito ɗin ba za ta fito ba, da izininsa, hadisin abuzar yake cewa annabi sallallahu alaihi ya gaya abuzar ya ce ka san ranar na in ta faɗi yadda take zuwa ya ce ban sani ba ya ce to in ta faɗi to tana zuwa ne ta yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala karkashin al'arshi sa ce mata a mata izini ta koma haka kullum take haka kullum har zuwa ƙarshen da za ta fito ta yamma da ba za a ce da ita ta koma daga inda take fitowa ba amma wani hadisi ne da bai kawo wannan sai a ce ta fita daga nan ta yi ta dawo baya ka ta fita yadda ta saba fita haka za a yi wasu sun ce a wannan kafin ta fito din sai ta yi kamar tsawon kwanaki uku ana dare mutane su yi bacci su farka su ga a yane su haka sai an, an kwana uku sannan su fito amma dai wannan ba hadisi ba ne ban san sahihancin wannan ba amma dai kam ya tabbata cewa wata ran da yamma daga yamma za ta fito ta yi gabas amma ta zo tsakiya ba ta faduwa za ta fadawa za ta yi gabas ba yamma za su kai komawa dama kawai wani sign ne wani alama ce ta cewa kiyama ta kusa kuma sai ta ci gaba da tafiyarta wazun ce za a yi kamar shekaru 120 bayan wannan ma kafin a yi busar ƙarshe wallahu alamu bi haqiqatil hal amma da Allah nake juyar da su ya ce layin kasifani limauti ahadin wala da hayati ba za su haskensu baya shafewa don wani ya mutu ko don ya rayu a jahiliya a gargajiya a al'ada in haka ta auku sai a ce wulida azimun aw mata azimun yawa an haifi wani babba wani kasaitaccen sarki wanda zai zama sarki a duniya ko kuma wani ƙasaitaccen sarki ya mutu kaji wato raina sha'anin Allah kawai da wani mutum haka sarki dai wai dan kawai ya mutu to me shi dan ya mutu kawai wani abin a rana su kutum da muhimmancin ta duka kawai dan wannan kawai za ta shi wani wurin ma da haska rana mafi yawan guraren da rana take haskawa ma san san ma an yi shi balle ma sarautarsa su da suke ganin ranar haka sun ɗauka wata abar arena ko kankanin abu ne waye an haifi wani sarki ko wani sarki ya mutu wane mutu wane mutu kawai aya ce ta ubangiji wa inna ma yukhawifu Allahu bihi ma ibadu kadai Allah na tsorata bayansa ne da faruwar husufin na rana da wata. To da kam mutane suna tsoro idan suka ga canjawar azawahir alkauniya, wato abubuwan da ake ganin su na halittu, duk abin canji da aka gani to sai a tsorata. Ana tsorata ‘yan ruwa ya yi yawa, iska ta yi yawa, ana tsorata in an yi husufi ko kusufi, duk wasu abubuwa. amma daga lokacin da daga baya-bayan nan ‘yan kimiyya da fasaha ko hasashen yanayi eh to tun daga lokacin da ake ta irin wa'annan abubuwan to sai ga an gaya mutane cewa akwai hasashen kaza da kaza zai faru to sai ga mutane suna sane da ko suna hasashen abin zai faru ba wannan ne ba ma abin da ya ƙara sanar da tsoron sai a faɗi sababai a ce ai kaza ne ya auku kuma dama haka abin yake bisa ɗabi'a wani lokaci a ce bayan shekara kaza duka abin zai faru ya sha faruwa kaza kaza kaza saboda haka sai a shiriritar da abin a nuna cewa wani abu ne dama na al'ada an saba gani inda wata musiba ce ko wani alamun ƙarewar duniya ne da ta ƙare tuni ko ba haka ba ne to to amma duk abin da za a faɗa na sababi ko da gaske ne waye ne mai sababin ba Allah ba ne to tunda yana yin wannan zai tsorata mutane ya kamata su tsorata su sani dai cewa idan ya zamanto kuma haka ɗin ne hata waɗannan ƙayasaitattun halittu suna ƙarƙashin ƙahariyar ubangiji yake sarrafa su yadda yake so ba sa iya motsawa sai da izininsa, to na ga halitta ƙarama wadda take da matuƙar rauni wa kulikar insanu da ifa, halittar da kurɓa uku hudu biyar ta ruwa in ba ta samu ba, zuwa ɗan lokaci kawai sai ga tana neman agaji kuma tana iya kasancewa babu ita ma, to me kake tsammani ga wannan? To kaga sai a ji tsoron Allah, kasancewa lallai shi ya cancanta kuma shi ya isa kuma a kiyaye fushinsa to duka ababe na wa'azi don wannan ake nuna wa mutane komai ya tsanani to ya tuna mutane tsananin da Allah ya tanada bayan su da ya fushi da su kuma komai ya sauki ya daɗi ana so a ja hankalin mutane su gane irin girman sauki da rahmar da Allah ta'ala ke da su wannan hadisi bukari da muslim sun rawaito shi المسألة الثانية مسألة تبيو حكم صلاة الكسوف ودليلها حكم صلاة الكسوف ما مسأين تأشر أنتي ودليلها دكما دليل وانا حكمتي أنت ودليلهما ياي saboda lamirin ya koma wa hukumu din yawa wa salatul kusufi wajibatun alama sarraha bihi abu awana fi sahihi sallar kusufi wajibi ce a bisa abinda imamu abu awana ya fayyace ya bayyana zahir a sahihinsa abu awana yana da sahihin littafi wato na rawaito hadisi kamar irin su al'imamun darimi da makamantansu irinsu ibnu abi shaiba da makamantansu suna da littattafai musnadai irin waɗannan masu isnadi da ruwaya ta hadisai sai dai ba su shahara sosai sun bazu a duniya ba irin su yadda su tirmizi abu dawo da nasa'i da sauransu suka shahara ba yasa galibi ba a san su ba wauke an abi an abi hanifa kuma an hakaito wajabcin nata daga abu hanifa shi ma ya ce sallar kusufi wajibi ce wa'ajiraha malikun majarar juma'a imamu maliki ya gudanar da ita magudanar juma'a ta cewa wanda juma'a ta lazamce shi to kusufi ya lazamce shi ba ta cewa ta zama fardu ainin akan kowa kamar juma'a ba don zancen da ya shahara a matsaban malikiya ita ce cewa sunna ce mai ƙarfi ita sallar kusofi sunna ce mai ƙarfi yawwa sallar idi sallar kusufi sallar istisqa'i duka waɗannan sunnoni ne da muktasar khalil cewa yayi wutri ma da yafi waɗannan ƙarfi a fikhun maliki imamu malik wutri bayan sallolin farilla wutri shine kan gaba duk waɗannan ba su kai wutri ƙarfi ba amma dai kama hanabila da shafi'iyya da sau suna jayayya akan haka don saboda akwai kaulin cewa waɗannan wajibai ne amma a malikiya duk da cewa wutarin shi ke da yafi ƙarfi amma dai yana na a matsayin suna mu'akkada wa qawwa ibn al-qayyim rahimahullah al-qawl bi wujubiha ibn al-qayyim rahimahullah ya karfafa cewa ita sallar kusufi wajibi ce ibn al-qayyim akwai littafin da ya rubuta ya kalailace mas'alolin sallah ita shi su kadai ya yi bayani a ciki kitabus sala mun taba karanta shi ma gaba daya a wani wuri littafi ne mujalla zai kai kaman wannan kitabus sala sallah da abubuwan da suka ta'allaka da ita to yayi wannan bayanai amma dai zancen jumhur din da shine cewa wato sunna ce mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi wajabcin ma ana fassara shi da wajabci na sunna mai ƙarfi shine abin da ya firin jaye ba wajabci irin na farillanci fardu ainin kamar sallah azhar ko sauran salloli ba wa ya dahu shehu ibn usaimin shehu ibn usaimin ya karfafa haka kuma akwai yiwuwar ya zama wajabci wanda bai kai fardu ainin ba amma kuma ya wuce wajabcin sunna muakkada wanda in an bari akwai zanibi yawa amma dai ba zai kai zanibi irin na wanda ya bar farlu ainin ba wazalika dalilin kuwa da annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara biha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ayi ta wa kharaja fazi'an ilaiha kuma ya fita yana mai zabara mai gaggawa kenan zuwa ga yinta yawa ya fita yana a cikin yanayi na nuna kaduwa wa akhbara annaha takhwifun lil ibad kuma ya bada labari cewa shi khusufin ko kusufin tsoratarwa ne ga bayi kaga kenan yin sallar domin neman sauki nuna an tsorata da tsoratarwar ubangiji kenan kuma ai wajibi ne misali ai abin da zai nuna Ubangiji ya tsoratar da bayansa kuma sun tsorata. Yanzu misali abinda muka faɗa istisqa'i. Misali sai a samu kamewar ruwan sama. Fari ya kama da sauransu amma mutane sai burus. Saboda waɗanda suke bada ko za su bada umarni a fita sarakuna ne da shugabanni misali. Su kuma galibi suna da abinci ko suna da nasayin abinci. da sauransu amma dai ba wannan ɗin ba ne raunin alwazi addini wani abu da zai zabar da mutum na muhimmanta abubuwa na addini shi ke jawa wannan ko ba haka ba sama a ce ba ka da bukata a matsayinka na bawan Allah an ce maka ka yi wajibi ne ka yi kuma abu ne da ke nuna yanzu in an fari misali inda Allah ba inda Allah zai ki dawo da ruwan gaba ɗaya to waye sauko da shi kaga babu ai to dai mutane za a yi fari fari misali ƙasa ta bushe shuka ta bushe ko kuma a kasa samun ruwan sama mutane su ke ƙasa kamar ba da su ake ba daga wannan wani abu ne wanda ke nuna wato babu ba da cika hankali da basira to haka ma a yi kusufi mutane sai bari su kamar mu kusufin da aka saba gani kan irin na wata ma ya zama ma wani abu na ɗabi'a wa ke galibi ba a damuwa da shi ma ba mutane ba su damu da shi ba garan kusufin rana da ke ya dushe ana neman dare ya dawo kuma da kaɗa mutane haka saboda haka dai sallar kusufi wajibi ce ko ta zama wajibi ainihin na dole kamar faru ainihin wanda da yawa ba su tafi zuwa ga haka ba ko ta zama wajibi amma wajabci na suna mu'akkada wanda shi aka fi faɗa shi ne kuma masarar malikiya yawa bai kamata ba ko kusa a barta yawa musamman ma kuma sunna ce wadda ba koyaushe take aukuwa ba ko ba haka ba to in ta auku da ne bai kamata ba a barta wa bai kamata kamar misali kaga kana sallah kana cikawa kana cikawa to idan ka yi tafiya lalle ne akwai buƙatar ka yi salatu safar ko kasuru dan ibada ce wadda a daidai gabata ita ake so a yi ibn al-qayyim rahimahullah a tafsirinsa a tafsirul qayyim yana cewa wato mai cikakkiyar ibada shine wanda yake kiwatan lokuta a kowace gaba ta lokaci yayi abin da ake bukata a wannan lokaci kar ka zaba ka ce ni na wari zikiri kawai ni zan zama zakiri zan yi dai sallah dai zan yi amma ba zan dami kaina da yawan nafila ba ba zan dami kaina da tilawa ba ni dai na dauki zikiri wani kuma ce a ni tilawa zan yi ta yi kawai ita zan ba ƙarfi wani ta ni azumi zan ba ƙarfi a'a wato karka wari wani abu guda ka bashi ƙarfi sama da duk da cewa ai kowa akwai abin da Allah yakan bashi baiwa a kansa fiye da wani misali wanda Allah ya hore masa wadata kuma ya hore masa zuciyarsa ta sahawa akwai sakin hannu misali kaga wannan ya kamata ya fice ta wajen sadaka amma kar ya manta a lokacin kiyamul lail kada ta ai na yi sadakar abinci da rana ba sai na yi kiyamun laili ba a kiyamun laili ma ya taba ko ba haka ba azumi da ake son a yi na nafila shi ma kar ya ce a ai na kiyamun laili ba sai na yi azumi ba shi ma ya yi misali a lokacin da ya kamata ya karatu alkur'ani don kare zama ya yi hijira ne ga ƙur'ani ya yi wannan lokacin da ya kamata ya wuridi ya yi azkar azkaru sabahi wal masa da sauransu ya yi waɗannan to suka ga ya raje rayuwarsa gaba ɗaya da ibada to sai ya zama shi ne ya fi dacewa ya fi sa'ada da ibada irin ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam irin ta magabata saboda haka dai bai kamata ba a ce wani abu da munasaba take sawa a yi shi munasaba ta zo ko ba a yi ba to almasalatu saniya salisa mas'ala ta uku waqtuha lokacin sallar kusufi waqtaha min ibtida'il kusufi ila zahabi to lokacin kawai shine daga farawar kusufi zuwa ga tafiyarsa yawa mamalikiya suna cewa wato min hillin nafilati ila zawal su ba sa ganin za a iya yin kusufi misali bayan la'asar yawa kawai daga sanda nafila ta halatta da hantsi zuwa sanda zawali zai kasance za a iya yi tsakanin azhar da la'asar lokacin hindun nafila amma ba sa ganin za a iya yin ta bayan la'asar domin sallah ce da ba ta farilla ba kuma nafila ce kuma ba a yin nafila bayan la'asar zuwa magariba amma kamar shafi'awa da wasu malaman da yawa na hadisi cewa ko da da yaushe aka gane akwai kusufi za a iya yi wa in dare ne wannan kusufin wata dare gaba daya in alfijir bai kai duka lokaci ne na nafila ba wata jayayya akan wani amma suna wannan magana a malikiya amma dai abinda dalilan ke nunawa shine tunda sallah ce ma'abuciyar sababi daga lokacin bayyana sababin har zuwa sanda sababin zai gushe to shine lokacin dan me li qaulihi sallallahu alaihi wasallama dan fada annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytum shay'an min zalika fasalluha tayan jaliya idan kun ga wani abu daga wancan ɗinka yana nufin kusofin to ku yi sallah a tayan jaliya har duhun ya yaye ko kuma wannan kusofin ya kwaranye a wani lafazi hata yanka shifa ma bikum har abin da ya same ku din ya kwaranye kaga a ce sai ce ma bikum ba a ce ma bi shamsu awal kamari ba dan bai ku ce wata wata ne kam yace ta yi rana ce ta je ta yi misali muna da lantarki muna da sola muna da waye kaga mutum ya faɗi haka ya nuna bai san abin da yake yi ba ko saboda ka abin da ya same ku abin da ya same ku to Allah ya mana afu almasatu rabi'a masala ta hudu kayfiyatuha wa ma yuqra'u fiha yadda ake yin ta da kuma abin da ake so a karanta in an zo yin ta wa kayfiyatuha yadda ake yin ta raka'atani raka'a biyu ce raka'a biyu ce sai dai ita ta bambanta da sauran wato a kowace raka'a ruku'ai biyu za a yi da karatu sau biyu raka'o'i biyu na rakatai alfajar ko tahiyatul masjid misali ko kaga kowace sujada hudu ne amma ruku'u biyu amma ita ruku'u hudu sujada hudu ka gani wasu rawar sun kawo sama da haka idan abu ya yi tsanani ana iya yi sujada hudu amma ruku'u shida misali har takwas an samu ruku'an a ruwayen sun zo daban-daban da yawa yace ya qara'u fil ula jaharan zai bayyana a raka'ar farko karatu a bayyane lailan kanat aw naharan cikin dare ne ko cikin yini ne mafi rinjaye shine ayi karatun a bayyane akwai kauli a cikin masama malikiya da ke cewa yan da rana ne sai ayi karatu da a boye saboda ka'idan nafila kenan ayi ta a boye inda rana ne to amma mafi inganci shine a bayyana dan me saboda sallah ce da ake son a tsawaita karatu a cikinta da yawa to kuma idan aka yi ta a ɓoye mamu da yawa ba za su iya yin karatu mai tsawo ba irin wannan to sai zamanto in ya zamanto ba sa jin karatun liman to ba sa yin karatu kuma ba sa jin karatun liman to wannan zai iya haddasa musu wasawis haka da sauransu amma suna jin karatun liman sai ɗebe musu kewa wajen gajiyarsu da tsayuwa haka nan kuma zai nesanta musu wani abu zai zo musu na wasuwasi. Al-Fatiha zai karanta Fatiha wa suratan ɗawila da sura mai tsawo. Anan kawai an takaita cewa sura mai tsawo. Abinda ake cewa ana karanta bakara a tsayuwar farko, Ali Imran a tsayuwa ta biyu na raka'a ta farko, a tsayuwa ta farko a raka'a ta biyu a kanta nisa'i a raka'a tsayuwa ta hudu ko ta biyu a raka'a ta biyu a karanta ma'ida ko to wannan ba dole bane ba lalle bane karatu dai mai tsawo shi ake nufi kawai yawa karatu mai tsawo yawa dan mawuyaci ne a karanta wayannan din yawa mawuyaci ne yawa saboda tsawon ko mutanen da misali sun iya wannan mutane yanzu yawan mutane yanzu ba za su iya jure wannan ba saboda haka ibnu qudama alhambali rahimahullah littafin sa alkafi fi fikr imam ahmad yace imam ahmad bai nassanta akan wajibcin karanta waɗannan surorin ba yawa ko kuma wata doguwar sura ko ma me ka karanta ko gajeruwar sura aka karanta sallar ta yi sai dai abin da ake so a yi dogon karatun saboda ta zama ta yi cikakken koyi da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da misali kaga kamar yanzu misali sa duba surorin da za su iya misali mutane za su iya jurewa ba su kosa da yawa ba kuma dai suna da tsawo wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa misali irin su kaman ka ɗauka surori matsakaita yawwa irin kaman ka ce irin su ankabut rom haka da makamantan irin wa'annan to haka karanta wa'annan a tsanake to da yawa mutane yanzu sai su ga sun gasu a karatun mu yanzu misali a sallar asuba idan ka karanta sura mai ɗan tsawo sai mutane su ƙosa na taba wai a sallar asuba na kanta sautin dukhan ka duba dai gajeriyar sura ce in ka kwatanta ko da ahwamim din ma ai gajeriyar sura ce amma wallahi wani amshi hakin malami ne a tafiyar suka sa amma sai da yin magana ya ce wai saboda mene wannan akwai tsanantawa a ya ce tsanani kuma sallar asuba kuma da wuri muka fara sallah amma wai wai wannan kuma ni ba karatun wani kalele cewa nake ba karatu ne amma wai sai wallahi sai da yin magana abin ya bani mamaki shi ne malami babban malami ne a cikin tafi amma ce wai wai na na gasa mutane ko na tsananta mutane to ga malami zai faɗi haka mai rike tsammani ga magarin mutane to amma dai in ai karatu bai bai Ahmad Zarro an ce wai in baka ya ce a wani wuri ya ce wai in baka haddace waɗannan surorin guda hudu ba bakara nisa'i ali imran ayin Ali Imran Nisa'i Ma'ida ba za ka yi karanta su ba a sallar to baka da wani zaɓi sai dai ka karanta ƙulhuwa ƙafa dubu sai ka karkasa su a waɗannan raka'o'in a waɗannan karatuttukan shi ne kawai aushin to ba wani dalili akan haka amma haka yace Allah ji kanmu da su duka sun mayar kawo ɗawila sannan sai ruku'u mai tsawo ya ruku'u mai tsawo sun mayar fau ruku'un suna cewa mai tsawo kwatankwacin tsawon kusan tsawon karatun sun mayar fau su hanabilawa suna cewa su ma ko ina suka samu abin tsawon ruku'un ya zama kaman karatun aya saba'in sai ce to aya saba'in ta sama ko ta tsake ko ta ƙasa kaganan ma wani abu ne wanda yake tarki sun bayar fausan nan ya ɗago fayu sami'u ya ce sami Allah wa liman hamida wayu hamidu ya ce rabbana wa lakal hamdu wala ya sujudu amma ba zai sujada ba bal ya qara'u al-fatiha sannan sai sake karanta fatiha amalikiya sun taraddadi wai a dawowar tsayuwa ta biyu zaka ka sake fatiha ko ba za ka sake ba amma dai nan ya ce ka sake fatiha wa suratan ɗabila da wata doguwar sura har ila yau dunal ula da bata kai ta farkon ba sun ma yarka'u sannan yayi ruku'u na biyu kenan sun ma yarka'u sannan sai ya dagu anan ba zai dade ba sun ma yasjudu sajdatayn dawilatayn sannan sai ya sujada wa sujadu guda biyu dogwaye masu tsawo suma ma ba dole ne sai sun kai kamar tsawon abin nan karatun ba su mai salli saniya ta kal'ula sannan raka'a ta biyu ma in ya taso sai ya yi ta kamar ta farko tsayuwa ta farko ya karatu in ya gama ya yi ruku'u ya sake ɗagowa ya sake wani karatun na hudu kenan sannan ya ruku'u ya ɗago sai ya kuma tafi sujada walakin duna fi kulli ma yaf'alu sai dai ita raka'a ta biyun tsawonta zai gaza tsawon ta farkon a komai da ake yi don dama ita sallah ko ta farilla ko ta nafila farkon a musamman a wajen tsawon karatu zamewa ake ana yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa yawa shi yasa an fi so a raka'a ta farko sura da za a karanta ta fi tsawo a kan ta biyu raka'a ta biyu kar a samu ainihin raka'a ta biyu ta fi ta farko tsawo wajen karatu wannan ba tsari ne da aka fifita ba sunna ta nuna misali karatun farko ya fi ainihin na biyu tsawo yawa na biyun ya fi na uku tsawo na ukun ya fi na hudun tsawo haka to in ma na fi abin nan sallafa lalla haka yake kamata a yi raka'a ta farko da ta biyu da ake karatun surori yace summa yace shahadu wa yusallima sannan sai ya tahiyya ya sallama bi kauli jabirin saboda fadin jabir bin abdullahi al-ansari yace كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر رانا تاي كسوفي a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yini mai tsananin zafi fa salla bi ashabihi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla da sahabbansa fa dalil qiyama ya tsawaita tsayuwa hatta ja'alu yakirun har waɗansu suka dinga faduwa saboda tsawaitawa saboda dadewa masu rauni ko masu wata larura sun maraka'a fa'adala sannan ya ruku ya tsawaita sun maraka'a fa'adala sun marfa'a fa'adala sannan ya dago fa'adala ya tsawaita ya ruku ya tsawaita sannan ya dago ya tsawaita yawa ma na tsawaitawar yayi karatu ya sai karatu dan ruwayoyin sun sarraha haka a wasu hadisan sun zo da yawa sun maraka a faɗa da sanai sake rukuran sallolin kenan wai sannu an yi izal imamun nasa ba da salatul kusufi an sunnata limami ya yi wa mutane wa'azi da gargaɗi bayan sallar kusufi wai hazirahun min al-ghaflati wal iktirari bid dunya ya gargaɗe su daga goshin lafiya da sauransu kaga ranar nan ta fi ka lafiya da ƙarfi da jimawa ta fi ka komai amma kaga ita ma abin da ke samunta yawa nan da nan in ka sake ma ka bijire wa Allah lokaci yana nan kusa da za a kassara ka mutuwa za ta zo kafin mutuwa ta zo ma Allah na iko ya dora wa mutum abubuwa da yawa da za su sa ya rusuna dole kawai jarrabawa ce a baka koshin lafiya koshin abinci wadatar dukiya da sauransu duka saboda karkasake karkasake ka dauki izina da abin da ke samu wanda ya fi ka karfi ko ba haka bane in ma a mutane an sun samu sun bijire ko sun shagala sun shantake amma an ga ƙarshensu to sun ga ta kansu wasu ma sai a ƙi ɗauke su nan take sai a ainihin zillantar da su sai sun zama ishara kafin su wuce to duk wannan saboda haka mutum ya ɗauki izina to shi ne abin da yake nufi ba a yin huɗuba irin huɗuba da ake ta juma'a ko idi a sallar kusofi haka ibnu qudama yace dan ba a rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakan ba amma dai jan hankali nasiha misali kamar yadda yazo a hadisi da yayi wannan sallah ya gaya mutane cewa su yi hankali su ji tsoron Allah su sani za a jarrabe su bayan mutuwa a tambaye su abinda suka yi kuma su guji sabawa Allah musamman laifi irin na zina Allah yana kishin a ce bawansa ko baiwarsa sun aikata zina yayi wa'annan gargadin to irin wannan ya kamata a yi waya amurahun bil iksari min addu'a wal istighfari waya amurahun bil iksari min addu'a wal istighfari ya umarce su da yawan addu'a da kuma roƙon gafara fili nabi sallallahu alaihi wasallam domin aiki annabi sallallahu alaihi wasallam faqad khadaba an-nas ba'da salati wa qala lalle yayi mutane kudu ba bayan yayi sallah bayan da yayi sallah wa qala yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah yawa a nan suka ce ma na haɗaban nasa ya yi wa mutane domin akwai tsarin huɗuba ɗin kashe biyu ne akwai huɗuba da ake yin ta a tsarin huɗuba irin ta juma'a irin ta idi yawa irin ta salatul salatul istisqa to wannan huɗubobin da ake yin su a tsarin huɗuba cikakken tsari shine suka ce baya yi sallar kusufi ko bai yi ba amma akwai kuma huduba misali za ka gani a hadisai da yawa in wani abu ya faru sai a ce manzo Allah sama ya tara mutane ya tashi yayi jawabi to jawabi da za a yi shi kan wata gaba shi ma ana kiran sa da khutba jawabi yawa to irin wannan din shine ake nufi anan inji malamu wa kala yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lalle rana da wata waɗansu alamomi ne manya daga alamomin Allah ayoyin Allah la yankasifani limauti adin wala li hayatihi ba sa kusufi domin mutuwar wani ko da rayuwarsa bai za ra'aytum zalika fa da'ullah in kun ga haka to ku roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara wa sallu ku yi salla wa tasaddaqu ku yi sadaka ka duba abubu ibadoni da aka tara na farko ku kawo abin a zuciya yawa ya zama itiqadi ku tsoraci Allah sannan na biyu yawa na biyu yawa ku yi addu'a yawa sannan ku yi kabbara a wani lafazi ya ce faskurullah ku ambaci Allah ba kabbara kaɗai ba kenan yawa zikirori duka su shiga masu kyau sannan uwa uba ku yi sallah sannan ku yi sadaka yawa mabarata na cewa sadaka magani ne to to sadaka sadaka muhimmin abu ne yanzu aka mazifunan da ake fama da su da yawa inda mutane za su duba abubuwan su na halal kuma su dinga sadaka ainihin su dinga su duba mutane su kamata masu rauni su dinga ba su sadakoki suna taimakawa za a samu sassauci za a samu sassauci kuma duk wanda ya gwada sai Allah ya nuna masa duk wanda ya gwada sai Allah ya nuna masa sassauci gwargwadon ainihin kokarin da yayi yawa yawa aufi aufo bi ahadi ofi bi ahadi kun kun yawa in dai kun cika alƙawarin sai na cika muku sai da in ba a yi ba Allah samu dace. Fai zanta hati salatu, ƙablalin jila'i, falatu adu, yawa, idan an ƙare sallar, amma har yanzu haske bai dawo ba, to ba za a sake sallar ba a ce to a kabarta wata, ai ba a ga ta zama ba. Bal yi zukaru, tun da aikin ba ɗaya ba ne sai a koma zikiri kuma, a ce to ai ina, ai ba gurin zuwa ko? sai a zauna a yi ta zikiri a yi ta addu'a wa yuksira min du'ahi kuma wato bal yazkuru sai dinga zikiri wa yuksira min du'ahi kuma yawanta addu'a roƙon Allah sai a dinga a yawanta zikiri da addu'a a yi ta yi a yi ta yi kaga mutane ya kamata a lokacin su ce kansu ashe ba mu wuce haka ba a ce kamar mala'iku da za su ce magana da mutane ashe ma ba ku wuce haka ba duk abin da kuke yi kuje nan kuje can kuna ta giggiwa kuna ta abin da ga dama ai saboda an an kyale ku ne ko amma ba ku ci haka ba yanzu ka duba yan musiba ta auku gobara ce a'a guguwa ce ambaliya ce ta samu mutane da tsananin kafircinsu da ci gabansu a duniyance saga sun kiɗime sun dawo zero ko sai ce to ina ƙarfin naku ina kimiyyar taku da fasahar ina kaza ɗinku ina kaza ɗinku sai su dawo su zama raunana gashe duk fariya da cika baki da tinƙahon da ake yi duka sun ana zaune lafiya ne ko ba haka ba kaga mutum yana ta tsalle yana ta rawa yana ta abubuwa warkajami ya ƙoshi ne da abinci ga lafiya ga abinci ga kwanciyar hankali to shi ne sai ce ba abin da sai sakarci da laiban walhaban ko to amma da zarar an zanyi abinci kawai bai samu ya ci abinci ba ya jima bai ci abinci ba duk jikin sai ya rauni kace zai mu tafi filin bal ya ce kai yau ba ba za ni ba me yasa a gaskiya akwai matsala saboda ba koshi ba zai mu je kallo kallo yau akwai matsala zo mu je kaza zo mu je kaza duk saboda rauni ya riski mutum dan adam mai rauni to mu wa'azanci da wannan duk waɗannan abubuwa fa in mutum ya zo mutuwa sun dakata kenan na duniyar ko ba haka bane ba wani abincin duniya da mutum sai sake ci mutuwa ta zo ko ba haka bane ruwan sha ba zai sake shan na duniya ba na rabonsa ya kare kan mutum ya mutu ma wani suka je ya ce muka ba zai sha ba ai ai tun rabonsa ya ƙare kawai kan yaba duniya ma wani zai daina ci zai daina sha ba bacci misali duk wani abu ballantana kuma a ce sarrafa saboda haka mutum yana neman madadin wannan ya mutu ko ba haka ba idan ya zama abu ɗaya idan aka janye mutum yana raye yana doron duniyar duk zai raunana ya rasa komai da muke tsammani ran da aka yayi aka ya rasa duk wa'annan ba wani mutum da zai ci gaba da mu'amala da shi a duniya in iyaye ne in ƴan uwa ne in iyali ne in abokai ne in abokan hulɗa ne babu shi kadai ko ba haka ba to kaga akwai buƙatar ɗan adam ya san cewa mutuwa babban al'amari ne musibatul maut to saboda haka mutum ya tsaya da imani kyawun ayyuka da addu'a da komai cewa lokacin mutuwa Allah sa ya zama lokacin hutawa da kauli sallallahu alaihi wasallama fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum ku yi sallah ku yi addu'a hatta yukshafa ma bikum har a yaye muku abin da kuke tare da shi fadalla ala annahu in sallama min as-salati qabla al-injila'i wanda sai zama dalili kan cewa in limami yayi sallama daga sallar ta kusufi kafin haske ya dawo ta shagala bid'a to sai shagaltu da addu'a shi da sauran jama'a wa idza tamma al-injila'u idan kuma dawar haske ɗin ya tabbata kafin a gama sallar an watan yawar tsake ko ranar to ofisar yana sallar a tammaha hafifatan to sai ya cika tata ya sassauta zai yi ta a bisa tsarin amma sai a rage tsawon da wasa a rage tsawon karatun da tsawon ruku'un amma dai yadda take din haka za a yi ta da ruku'ai hudu da komai amma sai a rage tsawon yawa an yi barka amma kar a yi ce shi kenan ba za a sake yi wala ya ɗauha ma ba zai yanke ta ba ba zai yanke ta ba Allah datar da mu ƙarshen babin kenan insha Allah sai darasin gaba babban babban babi salatul janaza wa kama janaza sallar gawa da kuma kwancin gawa gawa waje Allah ya datar da mu Allah ya mana afuwa insha Allah